الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك a shugaban wannan taro da shugaban wannan asibiti da sauran manyan likitoci da manyan baki da sauran mahalatta wannan taro ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan safiya ta lahadi yau muna goma sha shida ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan uku wato watan Maris shekara ta miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a wannan cibiya ko wannan asibiti ta koyarwa ta jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke nan bauchi mun haɗu domin tattauna matashiya mai mahimmanci wadda ta shafi zamantakewa ta al'umma zamantakewa ta musulmi a tsakaninsu alaƙa da take tsakanin marasa lafiya da kuma ma'aikatan lafiya babu shakka rashin lafiya wata sunna ce ta Ubangiji, da ya kaddara ta ga kowa, ba wani wanda yake ya fi ƙarfin rashin lafiya. Mutanen da suka fi kowa gata a wurin Allah su ne annabawa, amma Allah yana jarraba su da rashin lafiya. Annabi Ayyub, alaihi salam, tarihinsa sananne ne, ya ma shahara ne. akan rashin lafiyar da Allah ya jarrabe shi da ita shekara goma sha takwas yana jinya ya yi haƙuri ya jure ya mai da al'amarin shiga Allah daga ƙarshe ya ci wannan jarrabawar Allah ya ba shi lafiya ya dawo masa da komai nashi ya fi da lafiya ma Allah ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab lalle mun same shi mai haƙuri ba dalla da wannan bawa lalle shi mai mai da al'amarin shi ne ga Allah annabawa ma sun fi samun tsanani ta fuskar rashin lafiya fiye da wanda ba annabi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ana ninka masa zazzabinsa wato ninkin biyu idan kai za ka yi zazzabi 50% shi zai zazzabi 100% saboda me saboda ita rashin lafiya tana ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala ke kankarewa mutum laifuffukansa duk sanda mutum yayi rashin lafiya to ubangiji subhanahu wataala yana kankare masa laifukan da yayi wasu ma bai san da su ba shi yasa yana daga cikin sunna idan ka je duba mara lafiya cikin maganar da za ka gaya masa don ka kwantar masa da hankali ka ce da shi tsohorin labas wannan rashin lafiya tsarkaka ce ba wani laifi ba wani tuhuma a kanka saboda ka ita rashin lafiya wani abu ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara wa bawa ya kuma neme shi da ya haƙuri a kan ƙaddararsa sannan baya ga haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi dama cewa ya nemi magani yadda Allah ya saukar da rashin lafiya haka yake saukar da magungunanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tadawu ibadallah fa inna Allah ma anzala da'an illa anzala lahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila ba wata manzala ke cewa ku nemi magani ya ku bayin Allah domin babu wata cuta da aka sau da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da maganinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba alaka tsakanin marasa lafiya da ma- jami'ai ko ma'aikata lafiya ma'aikatan jinya musamman ma ma'aikatan jinyar da suke musulmi sawa'un shi wanda ya zo neman magani abin su musulmi ne ko ba musulmi ba ne to ballantana kuma ya zamo shi ma musulmi ne to alaƙa ce wacce take mai girman gaske irin alaƙa da take tsakanin mumini da mumini Allah subhanahu wata'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ƴan uwan juna ne wato in kaga dan uwanka mumini kamar kaga dan uwanka ne na jini kai ya ma fi dan uwanka na jini idan ya zanto shi yana bisa imani dan uwan naka kuma baya kan wannan tabarki saboda haka yan uwantaka ta addini ta fi karfi akan kowace irin yan uwantaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mu'mini tare da dan uwansa mu'mini kamar gini ne da sashen sa yake karfafa sashi yadda ka san wannan ɗakin taro mai kwana hudu kowane ɓangare yana riƙe da ɗan uwansa duk sanda za a rusa ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda hudu to sauran za su yi rauni sauraka kowanne yana buƙatar ɗan uwansa kowanne yana ƙara wa ɗan uwansa ƙarfi to haka mumini da mumini suke suna ƙara wa junansu ƙarfi ne suna ƙara junansu kwarjini da mutunci النبي صلى الله الله سبحانه وتعالى ينتشوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني مزا da mata sashin su masoya sashi ne Allah subhanahu wataala ma ya nuna idan ba a samu wannan kaunar ba da wannan soyayyar da wannan fahimtar junar akwai hadari sosai a cikin zamantakewa ta al'umma والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Allah ce kafirai suna son junansu suna taimakawa junansu yace ko ma mu'minai in ba ku yi haka ba to za a samu fatina da barna babba a bayan ƙasa saboda da zarar aka ce daraja da kima ta mu'minai ta zube ta lalace to babu kuma sauran kima da daraja a bayan ƙasa babu kuma abin da zai tabbatarwa da mu'minai kimar su sai wannan kyakkyawar alaka da ƙaunar juna da za ta kasance a tsakaninsu. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam yana cewa al-Muslim, akhul Muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yukhzilu. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة manzo sallallahu alaihi wasallam ce musulmi dan uwan musulmi ne kada yayi abin da zai zalunce shi ko ya banzatar da shi ko ya mika shi ga wasu makiyansa annabi yace duk wanda ya tsaya wajen ya ga ya biya wa dan uwansa musulmi bukatarsa to shi ma Allah subhanahu wataala zai biya masa tasa bukatar haka nan ma'aiki ya ce duk wani wanda ya yaye wa musulmi wata damuwarsa wanda ya sanadiyar yaye damuwar wani musulmi to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai yaye masa damuwarsa ta ranar gobe kiyama haka nan wanda ya suturce musulmi ya rufa masa asiri to shi ma Allah zai rufa nashi asirin ranar gobe kiyama to dole ne a samu wannan alaka a tsakanin musulmi musamman kuma lokacin da ɗan uwanka musulmi yake buƙatar taimakonka kai kuma musamman lokacin da kake buƙatar tallafinsa mu rika jin cewa muna son junanmu kamar yadda muke kowa yake son kansa likita ya je yana son ɗan uwansa da ya zo neman taimakonsa ya so masa dukkan wani alkhairi da yake so wa kansa wannan yana daga cikin abubuwan da suke haɓaka imani tare da bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahihain hadithin Anas dan Malik ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai yi imani ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa a wata ruwaya hatta yuhibbu li akhi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair sai ya so wa dan uwansa alkhairi kamar yadda yake so wa kansa saboda haka ashe kaga lokacin da marasa lafiya za su zo wajen masu aikin kiwon lafiya to wani lokaci ne da za a jarraba imanin waɗanda aka zo bukata wajensu shin imanin nasu da gaske yana motsa musu zuciyarsu ko ku a'a za su so wa ‘yan uwansu abinda suke so wa kansu na lafiya ko ku a'a za su taimaka musu ko ba za su taimaka musu ba babu shakka kamar yadda masana suke cewa kyakkyawar alaƙa tsakanin mara lafiya da majinyaci ko kuma likitan da zai masa magani kyakkyawar alaƙa tsakaninsu tana taimakawa matuƙa da gaske wajen a iya gano cutar da take damun wannan mara lafiyar cikin sauƙi kuma a gano hanyar da za a magance ta cikin sauƙi yayin da za a samu alaƙa mai kyau tsakanin waɗannan mutane guda biyu sun ce kamar yadda ake ruwaitowa daga Furat yana cewa abubuwa guda uku su suka haɗu suka fitar da ilimin likitanci na farko shi ne shi kansa likitan sai mara lafiya sai kuma rashin lafiyar kanta waɗannan abubuwa guda uku su ne likitanci da shi mutumin da zai ne bincike wajen gano magunguna da wajen gano yadda za a jinyace za a magance wata jinya da shi wanda ake wa jinyar sai kuma ita kanta jinyar to kaga ashe dole a samu alaka mai kyau mai ƙarfi tsakanin waɗannan bangarori rashin samun kyakkyawar alaka tsakanin ma'aikata jinya da waɗanda suke zuwa neman magani ya mayar da sha'anin wato aikin jinya yake neman ya zama kamar kasuwanci a yanzu wanda asali aikin jinya aiki ne na taimakon ɗan adam taimakon kai da kai amma saboda alaƙar da ta zama babu ita mai kyau sai yake neman ya zama kamar kasuwanci ma'aikacin jinya da mara lafiya kamar ɗan kasuwa ne ya ga kwastomansa to kaga idan haka shi ma'aikacin jinya zai rika ganin mara lafiya cewa kwastoma ne kaga ba zai yi sha'awar a zauna lafiya ba saboda babu wani dan kasuwa da zai zo ya ce ya buɗe kasa hajarsa kuma babu babu masu zuwa nema to kaga abu ya lalace in ya zanto mara in ya zanto mai kokarin magance cututtuka zai yi sha'awar yaɗuwar cututtukan don ya samu kwastomomi kaga abu ya lalace haka nan shi ma wanda zai zo gurin likita domin ya bashi magani ko ya zo gurin ma'aikatar lafiya domin ya samu waraka in yana kallon su a matsayin 'yan kasuwa zai ga kawai alaka ce ta ba na baka kawai ba alaka ce ta ya zo yana neman taimakonsa akan wani abu ba mai muhimmanci saboda haka shi ma ba zai ji wani abu na girmamawa tare da shi a zuciyarsa ba kamar yadda za ka iya zuwa gurin kowa a kasuwa ka yi sayayya ka ba shi kuɗi ya baka abin da ka saya wannan ba zai haifar maka da jin girman ɗan kasuwa don kawai ya ka ba shi kuɗi ya baka kaya ba wani ma watakila ba ka san shi to amma dai kana buƙatar abin da yake da shi don haka dole ka je wunsa ka yi sayayyar ka samu abin da kake so to kaga idan har ana son a samu kyakkyawar mu'amala ko a samu kyakkyawar natija a cikin harkar aikin lafiya sai an cire sai an cire wannan shi'urin wannan filin din da yake cikin zukata shi ma'aikacin jinya dai da daukan kansa shi dan kasuwa ne don haka ya baza hajarsa ne yana neman kwastomomi su kuma waɗanda suke zuwa neman lafiya su dai daukan cewa kamar sun shiga kasuwa ne sun je su sayi abin da za su saya kawai su tafi su ba sa da wani jin girmamawa a zuciyarsu na waɗanda suka je wajen su neman abin nan mu sani cewa samun kyakkyawar alaka ita kadai tsakanin mara lafiya da mai lafiya ita kadai tana ba da gudunmawa mai tsoka wajen cin nasarar abin da aka zo nema na ainihin lafiya idan ya zanto a kai mara lafiya da da zarar ka ga mai baka wato taimako na aikin jinya ya karbe ka a matsayin patient ɗinsa to daga lokacin ya kamata ka fara jin cewa wannan wani bangare ne daga cikin kaso ne babba daga cikin samun samun warakar ka daga abin da yake damunka sautari idan aka ana son a samu kyakkyawar wato samara kyakkyawan sakamako a lokacin da ake aikin jinya to ya kamata a samu kyakkyawar fahimta daga farko idan mara lafiya ya fahimci mai masa aikin jinya ya fahimci shi sosai shi ma ya fahimce shi to wannan zai sa shi mara lafiya ma ya fi sauraron wanda yake masa yake masa jinya wajen ya karbi dukkan nasihohin da zai rika gaya masa ya yi aiki da su gaya masa abin da zai guza ya guje shi abin da zai nema ya nema abin da zai yayi abin da zai bari ya bari yayin da ya zama akwai fahimta idan babu fahimta haka ba za ta samu ba wasu masana suna cewa yana da mahimmanci kwarai da gaske ga ma'aikacin jinya ya san mutumin da yake fama da wata cuta gwargwadon yadda zai san cutar da ta kama wannan mutum gwargwadon irin sanin da zai yi wa cutar da ta kama shi to haka nan ya kamata ya san wanda cutar ta kama sanin wannan wato ma'aikacin jinya ya fahimci wane ne wannan zan yi wa zan yi wa aiki yana taimaka kwarai da gaske wajen nasarar abin da za a za a samu kuma abin da zai kawo wannan shine a samu gina gina yarda da amincewa tsakanin bangarorin biyu a samar da abin da zai gina yarda yayin da mara lafiya ya yarda da wanda yake bashi magani ko yake ƙoƙarin bashi taimako a cikin harkar lafiyarsa to yana ba da sakamako kwarai da gaske fiye da a ce duka ba su fahimci juna ba kuma daga cikin abin da yake haifar da irin wannan sa wato jin yarda da juna ɗin akwai tsayawa a saurari shi mara lafiya a bashi cikakken lokaci don ya yi bayanin irin abin da yake damansa. ya yi bayanin abin da yake damunsa shi kuma ma'aikacin jinya ya ba shi saurarensa to wannan yana haifar da yarda tsakaninsu kuma wannan yana taimakawa wajen a gano abin da yake damun mara lafiyar kuma a iya samun maganin da zai dace da wannan rashin lafiyar tashi idan ya zama to mara lafiya da mai masa jinya sun fahimci juna to babu shakka wannan zai sa shi mara lafiya ya saki jiki wajen ya masa bayanin dukkan abin da yake damunsa ba zai ɓoye masa wani abu ba kuma zai ba shi dama duk sanda wani abu kuma ya taso ko yake ji yana neman shawarar likitansa to zai nemi shawararsa a cikin nutsuwa da kwanci hankali ba tare da jin wani abu a ransa ba yana da kyau ma'aikacin jinya har koyaushe ya rika fahimtar matsalar wanda yake wa jinya ya fahimce shi kuma ya rika nuna masa cewa irin yadda yake ji shi ma haka yake ji wato ya ɗauka kamar su abu ɗaya ne ba ya rika ganin kawai wanda kai ne mara lafiya ni ba ni ba ya shafa ba a ya rika jin ya rika nuna masa cewa rashin lafiyar da yana jinta kamar a jikinsa ne yayin da mara lafiya ya fahimci haka tsakaninsa da mai masa jinya zai ba shi yardarsa zai ba shi yardarsa yayin da ya fahimci cewa yana jin abin nan shi ma kamar shi ya shafa wannan ya wuce mataki na taimakawa akwai mataki kaga mutum ba shi da lafiya ko ya zo neman ka taimaka masa da magani wannan wani abu ne daban kowane likita ko kuma kowane ma'aikacin jinya da zai gamu da mara lafiya ya taimaka masa ya yi wannan aikin amma abin da nake faɗa anan shi ne ya rika ɗaukan shi mara lafiya ya ɗauka cewa mai masa jinyar nan yana jin cewa shi ma abin nan da yake damunka kamar ne yake damu kamar ni yake kamar ni yake damu saboda haka yaji cewa yana tare da shi a cikin damuwarsa wannan zai haifar da yarda tsakanin bangarorin guda biyu wanda kuma wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen a samu biyan bukata a lokacin da aka zo neman lafiya akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wani lokaci wanda suke hana a samu wannan yardar tsakanin bangarori guda biyu daga ciki akwai rashin ko wato halin ko unkula da ma'aikacin jinya zai nuna wa wanda ya zo wanda ya zo wajensa neman magani halin ko unkula watakila yana da tambayoyi da yake so ya yi ya ƙi saurarensa ko dai saboda tambayoyin sun yawa ko kuma saboda shi baya da lokacin da zai tsaya ta tambayoyin ta tin ya ta sauraron waɗannan tambayoyin da na shi fashion na shi mai neman mai neman tallafi ko kuma ainihin tambayoyin da zai yi ta yi ta maimaita galibi duk wanda yake cikin damuwa ba mamaki ya maka tambaya gobe ya sake maka irinta jibi ma ya sake maka irinta to ka yi haƙuri a matsayinka na wanda kake ƙoƙarin ka taimaka masa kada ka riƙa ko in kula da abin da yake gaya maka rashin wannan kulawar ita za ta haifar da rashin amincewa tsakanin ɓangarorin guda biyu wanda kuma yana da tasiri ƙwarai da gaske wajen a cimma natijar da ake so a cimma ta da ƙarshe hakanan rashin nuna tausayi tsakanin wanda yake ma'aikacin jinya da da wanda yake mara lafiya rashin nuna tausayi wani lokaci mara lafiya zai zo zauna gaban ma'aikacin jinya yana fama da rashin lafiyar da yake so ya masa bayani amma a lokacin da yake masa bayani ba zai nuna ya damu da ya saurari bayaninsa ba abinda kawai ya dame shi shine ya rubuta masa magani ya sallame shi yayin da mai rashin lafiya ya kula cewa likitan da ke gabansa ba ma sauraron bayanansa yake ba kawai biro ne a hannunsa akan takarda yana ta rubutu to ba zai gamsu har a zuci ba cewa abinda likitan nan zai bashi zai masa amfani ko musamman a yi rashin sa'a ya bashi din abubuwa su komai zai ce daman yadda na ga mutumin nan ya karbe ni na san cewa abin da zai bani ba zai mun amfani ba saboda bai ma tsaya ya saurare ni ba da yawa likitoci lokaci suna ba da uzuri cewa ayyuka sun masu zuwa ganin su suna da yawa na wannan abu ne wanda kowa ya san da shi a yadda ya kamata a ce adadin marasa lafiya ko masu ganin masu zuwa ziyarar asibiti tare da kowane likita kamata ya zama adadin bai kai yadda yanzu yake wanzu an dandanka ba iyaka sai ga likita ɗaya amma marasa lafiya ga su nan iya ganinka duk shi suke so su gani to wani lokaci zai yi uzuri da cewa akwai wasu suna jira sau haka ba da lokacin da zai tsaya ta sauraron sa ya ce duk abin da yake ransa sai ya ji ya ji ya ji daga bakinsa to amma idan muka fahimci cewa shi aikin da yake yi aiki ne na farko wanda yana ƙoƙarin ya ga ya yi abin da zai yi amfani ba wai kawai ya sallama mutum ba idan ya sallame shi ya zanto abin da ya je ba shi din ma watakila cutar da shi kaga ba abu an yi ba ba gobe ma dawowa zai kaga wannan cinkoso da ake a kofar a kofar ɗakin sa ba za a daina yi ba tunda wanda ya bawa jiya ma sun dawo saboda sun je abin da ya ka ba su din bai musu amfani ba kuma ko kuma ma ya ba su sakamako akasin yadda suke tunani sannan akwai rashin wato tawasul maimakon ya zanto akwai tattaunawa tsakanin ɓangarorin guda biyu likita yana tambaya shi kuma feshe yana ba da ansa maimakon wannan wani lokaci kawai likitan zai dubi shi mara lafiya ya ce me yake damun ka da ya fara magana shi kuma zai shiga buga kwamfutarsa yana kallon kwamfutarsa ko yana latsa wayarsa to duk wannan yana haifar da rashin yarda tsakanin ɓangarorin guda biyu daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a tsakanin mara lafiya da, da, da, da likita ko ma kowane irin ma'aikacin jinya tsoratar da mara lafiyar shi kansa ba kowane lokaci ba ne ya kamata shi likita ya gaya wa mara lafiya wata magana da ya kamata ya gaya masa ko da ya kamata ya gaya masa ya kamata a ɗau lokaci wajen tsayawa ana bincike har a kai wani matakin da in ma kamata ya sani ya sani ba ma wani yana fara bincike sai ya fara gaya wa mara lafiya cewa wannan rashin lafiyar taka ba ta da magani to da zarar an zo wannan gabar shikenan alaƙarsa da wannan mara lafiya da wannan ma'aikacin lafiya ta samu matsala kenan zai ga yana masa mummunan fata ya ce ba rashin lafiyarsa ba ta da magani ma'ana mutuwa za ka yi to duk mutumin da ya zo ya kalle ka ya ce za ka mutu ba za ka taɓa kallonsa da cewa wannan masoyinka ba ne to daga lokaci shikenan sai alaƙa ta rushe to ko da Allah ya kaddara shi zai ci gaba da jinyarsa to ba za a samu kyakkyawar fahimta ba tunda ya riga ya yanke masa hukuncin mutuwa zai yi a wani lokaci ana iya cewa akwai wani mataki da ya kamata a kai idan mutum mai hankali ne a gaya masa hakikanin abin da yake ciki saboda in musulmi ne ya yi tanadin da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala ya tuba ya yi istighfari in yana da wasu matsaloli ya warware su wannan babu laifi idan har an kai wani mataki kuma shi wanda za a gaya wa din zai amfanar da shi a lokacin da sayyidina Umar aka aka aka soke shi da wuka ya zama na an kirawo likita ya zo na duba shi sai ya zama an an bashi madara ya sha madaran nan sai ta sai ta rika dawowa tana fita ta dan yan hanjinsa daga gurin da aka soke shi to ganin haka sai likitan ya ce masa idan kana da wasiya kawai kai abin da ya gaya masa kenan in kana da wata wasiya da za ka yi kawai kai to shi ne sayyidina umar ya ce da ba haka ka gaya min ba zan ce ƙarya kai min kaga sayyidina umar a matakinsa na babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda imani ya ratsa zuciyarsa ba zai ba zai damu ba kamar yadda ire-iren mu da za a gaya musu irin wannan magana su damu saboda haka sai ya ce ce masa da wata maganar ka faɗa min ba wannan ba to da zan ce ƙarya ka gaya min wato shi kansa yana jin a ransa cewa a wannan rauni da aka ji masa shi zai zama ajalinsa shi zai zama sanadiyar shahadarsa to saboda haka yana da kyau likita ya zanto yana da taka tsantsan ko kuma kowane ma'aikacin jinya yana da taka tsantsan wajen irin kalmomin da zai gaya wa mara lafiya don kasa zanto kalmomi ne da za su tayar masa da hankali kuma ya rika yin kallo irin na maki zuwa ga makiyinsa yana ga cewa wannan mutum baya so na shi yasa yake gaya min wannan magana kuma a ka'ida bai kamata a ka yanke wa mutum hukunci irin wannan ba na farko mu a musulunci mun yarda cewa dukkan wata cuta tana da magani ko da kuwa ba a gano maganin ba amma wannan baya nufin cewa akwai cutar da ba ta da magani tunda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace babu wata cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar da maganinta saboda haka mu a musulunci ba mu yarda cewa akwai wata cutar da ba ta da magani ba sai dai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ƙarshe yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta saboda haka idan a ilimi bai kai a gano maganin ba bai kamata a yanki cewa babu ba a sautari akwai cututtuka da suke kama wasu har a yanke kauna da cewa ba za su tashi ba kuma su tashi garau su ci gaba da rayuwa su dau lokaci ba tare da sun mutu ba kaga da a ce wannan magana za ta yi aiki to da da ba za a samu irin wannan ba kuma na san ma'aikatan jinya sun fi ni sanin wannan abu da yawa akan ce wani ba zai tashi ba wani ƙarshe ya tashi wataƙila ma wanda yake cewa ba zai tashi ɗin bai zama shine shine zai riga shi tafiya lahira sau nawa likita ya jinyar mara lafiya mai mara lafiya ya miƙe shi kuma shi kuma ya rasu saboda mu a wajen mu al'ajal maksuma an riga an raba ajali kowa an bashi nashi ko da cuta ko ba cuta idan ajali yayi mutum zai tafi walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba wani rai da ajalinsa zai zo ubangiji ya dakatar da shi wani lokaci sai kaga mutum lafiyayye ya faɗi ya mutu ko a zahiri gashi nan lafiyayye amma kuma ya mutu ko ya ko ya mutu ta hanyar hadari ko wani abu wani kuma yana kwanci baya da lafiya shekara talatin kuma yana nan bai mutu ba saboda haka ita rashin lafiya ba ita ce mutuwa ba saboda haka ana iya samun cuta kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya kawo maganinta a abin da shi yasa yanke hukunci ga kai tsaye a nuna mara lafiya cewa ba zai tashi daga rashin lafiyarsa ba wannan kuskure ne a musulunci sannan ma'aikacin jinya ya kamata ya sani cewa shi ya fi kowa kamata ya zanto yana ɗauke da zuciya mai tausayi zuciya mai cike da tausayi saboda mai saboda zai na da mu'amala ne da waɗanda a ɗabi'a duk inda ka gansu za ka tausaya musu yana mu'amala da waɗanda a ɗabi'ance a al'adance duk inda ka gansu za ka tausaya musu a al'ada duk inda mai lafiya ya ga mara lafiya zai tausaya masa to kai wanda kake aikin jinya kana mu'amala da irin waɗannan wanda ya kamata a ji tausayinsu to kaga kai kai kafi kowa cancantar da zanto kana da zuciya wacce take cike da tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi kulli zati kabidin ratbatin ajrun duk wani abin da yake da hanta a cikinsa ka taimake shi kana da lada wato ko dabba ce tunda asalin hadisin ya zo akan mutumin da ya jawo ruwa ya bawa kare ya sha annabi sallallahu aka aka gafarta wa mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda zai ga zai ga wani mai rai ya taimake shi to yana da lada akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama duk masu tausayi Allah mai rahama yana tausaya musu ku tausaya ma waɗanda suke bayan ƙasa wato kan doron ƙasa wanda yake sama shine Allah sai tausaya muku annabi yana cewa man la yarham la yurham wanda duk baya da tausayi shi ma Allah ba zai tausaya masa ba saboda haka kaga ashe ma'aikacin jinya shi ya kamata ya fi kowa ɗauke da zuciya mai tausayi amma ana iya ana iya samun waɗanda zuciyarsu kamar kekashewa take yi yayin da suka shiga wannan wannan sana'a ko wannan aiki saboda yawan ganin marasa lafiya masu ɗauke da cututtuka iri iri iri iri har abin ya zama zuciyarsu ta bushe dan sun ga wannan yana yana wato koke-koke na rashin jin daɗin jikinsa ba su damu da shi ba saboda jiya sun ga wanda ya fi shi yana dauke da wata rashin lafiya ba su ji wani abu ba saboda jiya sun ga wanda ya dauke ki tare da wata rashin lafiya da ta fita shi saboda ka zuciyar sai ta nemi ta bushe to kuma ba haka ya dace ba kamata ya duk yadda za ka yi ka bar zuciyarka cike da tausayi kada ka yadda zuciyarka ta kekashi ka so taimakon wato tausaya wa dan uwanka kamar yadda za ka tausaya wa kanka wannan wani abu ne wanda yana da muhimmanci kwarai ga ma'aikata lafiya samun wannan tausayin a cikin zuciya shi zai taimaka kwarai da gaske wajen ma'aikacin jinya ya jajirce wajen ya ga ya taimaki dan uwansa ya jajirce wajen ya ga ya nemo masa maganin da zai amfana da cutarsa ko kuma ma in ba bai samu maganin da zai warkar masa da cuta bai samu abin da zai rage masa raɗaɗinta amma idan ya zanto babu wannan tausayin a zuciyarsa to shikenan ba zai yi wannan kazar-kazar din ba na ya taimaka masa saboda haka yana da kyau a ma'aikatan jinya ya zanto tausayi yana ɗaya daga cikin abin da za su sifantu da shi tare da lokacin da suke mu'amala da marasa lafiya daga cikin abin da ya kamata ma'aikata jinya su zanto suna da shi akwai alhisba alhisba shine ka rika jin cewa abinda kake yi kana yi ne don ka samu lada a wajen ubangiji kana yi ne don ubangiji subhanahu wataala ya biya ka akan wannan abin da kake shine abin da ake cewa hisba yawanci an fahimci hisba shine a ji a kama mai laifi a kalmar hisba tana nufin ina yin abin nan dan Allah ba dan abiya da ba shine hisba shine annabi yake cewa man من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wanda duk yayi azumi yana mai imani da cewa farali ne ubangiji ya dora masa sannan wahtisaban yana neman lada to ya kamata duk wani ma'aikacin jinya ya fifita jin abin da yake so ya samu a gurin ubangiji na lada sama da abin da zike gani na sana'a yake da haka ne zai samu wata maɗaukakiyar daraja a gurin Allah wanda baya zato a musulunci dukkan wani abu wanda kake yi ko da mubah ne ko da mubah ne wato halal ne ba wani abu da aka yanka wani gwargwadon lada aka ce in kai kaza za a baka lada kaza a shi wannan ba kamar ci da sha da muke yi ko mai bacci mu kwanta mai bacci kaga wani abu ne wanda ba wanda za a ce dan kai bacci baka taba ji an ce dan kai bacci za a baka lada kaza ba amma an baka dama in ka ji bacci kai bacci to amma idan shi wannan baccin za ka yi amfani da shi ne wajen wani abin da zai nema maka kusanci da Allah to sai ya zama na shi kansa baccin naka ya zama lada ne alal misali mutum ne kamar a cikin ramadan din yana so ya tashi da daddare ya kiyamun laili sai yake ganin in bai kwanta yayi bacci ba ba zai iya kiyamun lailin sa da daddare ba sai bayan isha'i sai dan kwanta yayi bacci na awa biyu ko uku saboda ya samu karfi ya samu kansa shi ya tashi ya kiyamun laili to wannan baccin da yayi na awa uku yana daga cikin abin da za a lissafta masa ladansa sa saboda ya yi shi ne domin aiki domin ya yi wani aiki mai kyau shi ya sa abu musa al'ashari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mu'azib da jabal ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati yake cewa ni ina neman ladan bacci na kamar yadda nake neman ladan kiyamun laili na to duk wani ma'aikata ji wato ma'aikacin jinya ya kamata ya rika jin haka cewa abin da yake yi ihtisabi ne yana yin aikin hisba ne ko da ana biyan sa yana aikin hisba ne saboda haka ya tsaya ya ga cewa ya yi abin da zai samun masa da yardar Allah ta hanyar taimakawa bayan Allah in yayi haka to babu shakka matsayinsa zai ɗaukaka ta wannan hanyar ya samu kansa cikin manyan waliyan Allah saboda ya yi amfani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi wajen ya taimakawa ɗan uwansa musulmi ya taimakawa dukkan wani ma wanda yake buƙatar taimako ko da ba musulmi ba ne yana da kyau ma'aikacin jinya a koyaushe ya yi ƙoƙarin haɗa wato zuciyar waɗanda yake yi wa jinya ya haɗa zuciyarsu da Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa shi wato wasila ne kawai shi sanadi ne kawai amma ba shi ne haƙiƙarin wanda zai ba da lafiya ba ba da lafiya wannan daga Allah ne Nabi Ibrahim yana cewa idza maritu fa huwa yashfi alladhi khalaqani fa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي idan dai rashin lafiya shi yake bada lafiya aka zo da huwa huwa dinnan zamirin huwa fa huwa za mu ga allazi khalaqani ba ce allazi huwa khalaqani ba sai ga allazi khalaqani ce fa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يبيتني ثم يحيي kaga abin da ya shafi halitta ba wani wanda yake da awar cewa wani yana iya halittar wani kowa ya yarda cewa mahalicci guda ɗaya ne shine Allah kuma kowa ya yarda cewa ba shi ya halicci kansa ba ba ce sama da ƙasa ba am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun amma maganar shari'a nuna wa mutum hanya wani zai yi da'awar cewa wani ba yana iya dora shi akan shari'a shari'a da ake nufi anan shine sa karbuwa karbuwar abin da ake gaya maka a sa maka karbuwar ta a zuciya Allah ne kawai yake yin wannan shi yake sa wa mutum karbuwar abin da ake gaya masa na gaskiya a cikin zuciyarsa to wannan Allah ne kadai yake yi sai aka ce fa huwa sai aka ƙara huwa dan a nuna babu wanda yake yin wannan sai shi wa idza maridtu in nayi rashin lafiya fa huwa fa huwa shi kadai ne yake bani lafiya saboda kada ka rika jin cewa akwai wani wanda zai iya baka lafiya ba Allah ba shi yasa yana daga cikin sunayen Allah ash-shafi Allahumma anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk anta ash-shafi kai ne mai bada lafiya babu wata lafiya babu wani mai bada lafiya in ba bada lafiyar ka ba shi kadai ne yake da wannan sifar sace to yana da kyau wato ma'aikacin jinya kullum ya rika nuna wa majinyaci cewa lafiya a hannun ubangiji take kar ya rika nuna masa cewa shi ne zai yi kokarin samar masa da lafiya ko in ya ji yana dan samun sauki ya rika nuna masa kokarin sa ne ya raba zuciyarsa da Allah ce ai kaga saboda na dade ina wannan aikin da na rubuta maka magani iri kaza yanzu ba gashi ka samu sauki ba yana nuna masa kamar kokarinsa ne wanda kuma ya sani cewa magani sautari za a ba wani ya masa amfani wani kuma a bashi ba zai masa amfani ba ba sharaɗi ba ne maganin da ya wannan amfani akan cutarsa wani ma mai irin wannan cutar lalle wannan magani ya amfani shi ba Allah na iya janye wato amfanin wannan magani lokacin da ya ga dama ya kuma bar shi a lokacin da ya ga dama sarka duk wannan abin a hannun Allah yake al-asbab fi fi haddi zatiha laysa laha athar sababi wannan da muke rikewa a karan kansa ba shi da tasiri ubangiji shine mai sanya tasirin da kansa zaka zaka iya rike sababi kuma ka ga bai amfane ka ba kamar yadda zaka ci abinci wani lokaci ka ji kamar baka ci ba gashi kuma abinci ake ci a ji an koshi amma kai ka ci kamar baka ci ba ka sha ruwa ka ji kamar baka sha ba to haka nan zaka sha magani kamar baka sha ba in Allah bai ga dama ba ya bar tasirin a cikin ta annabi annabi Ibrahim alaihi salam cikin wuta aka jefa shi amma Allah ya zare tasirin wutar ba sai masa komai ba annabi Musa alaihi salam cikin ruwa ya bai tsaga Allah subhanahu wataala ya sa ruwan ya dare gida biyu ya wuce wanda a ka'ida duk mutumin da zai shiga abin nan kogi ko teku irin wannan baya kai labari amma ubangiji ya jare wa tekun wannan tasirin suka bi suka wuce to haka za mu yi ta ganin cewa ubangiji subhanahu wataala yana canza abubuwa daga yadda suke to ya kamata ma'aikacin jigiya har koyaushe ka rika nuna wa wanda yake karkashin sa yana kulawa da shi cewa abin ba a hannunsa yake ba a hannun Allah yake a wata rana mahaifin aborinsa wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wani abu haka a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai cewa ni likita ne dan haka zan iya maka maganin wannan abu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal anta rajulun rafiq at-tabib huwa Allah kai dai mutum ne mai tausayawa mutane kana tausaya musu kana ba su magunguna amma at-tabib likita na hakika shine Allah likitan hakika shi kai wasuda ce ma'ana kai sanadiyya ce kawai Allah subhanahu wataala yakan sanya warakarwa da ta hannunka amma in ya ga dama sai ya hana warakar ta hannunka wani lokaci sai ka ga wani kwararren likita babba an kai masa wani kes na rashin lafiya ya yi ya yi ya yi ƙarshe a je gurin wani ƙaramin likita kuma sai ga an samu abin da ake so kaga ashe da a ce ƙwarewa ce take sa a samu lafiyar to da wannan ƙaramin likitan bai kamata a ce shi ya yi nasara wancan babban nasa bai yi ba saboda haka ya kamata mara lafiya abin nan likita ya zanto ko duka ma wani ma'aikacin jinya ya zanto yana ƙoƙarin haɗa zuciyar shi mara lafiya da Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa a cewa iya ƙoƙarinsa zai yi amma kuma Allah subhanahu wata'ala shi ne mai ba da lafiya don haka ya ci gaba da roƙon Ubangiji ya ba shi lafiya. Wannan za ta sa wato mu ce ya kamata a ce duka ma'aikata jinya suna da wani abu na sanin tauhidi kansa. na sanin tauhidi kansa wanda bai san tauhidi ba ba dole ne waɗannan abubuwan su rika zuwa a zuciyarsa ba yanzu kamar mara lafiya majinyaci ya kamata ya rika sawa mara lafiya wato yana kwadaitar da shi akan ihsanu zanni billah kyautatawa Allah zato kyautatawa Allah zato wannan wani abu ne da ma'aikacin jinya zai iya yi wa patient ɗinsa ya sa masa ya kwadaitar da shi ka kyautata wa Allah zato Allah yana cewa kamar da kicin hadisi kursi ana inda zanni abdi bi falyazunna bi khairan aw sharran duk inda bawa na yake zato na inji Allah anan zai same ni haka in yayi min kyakkyawan zato ya ga kyakkyawa in yayi min mummuna ya ga mummunan zato saboda haka yana da kyau ma'aikacin jinya ya rika nuna wa wato mara lafiya cewa ka kyautata wa Allah zato ubangiji subhanahu wataala bai jarrabe ka da wannan rashin lafiya ba dan baya son ka ko dan ya zalunce ka ko dan ya cuce ka ko dan wani dalili a'a ubangiji kai bawan sani a hannunsa kake sai yadda ya ga dama ya da kai saboda haka ka kyautata masa zato cewa akwai wani abu da ubangiji yake nufi da wannan rashin lafiyar taka kuma kana sa ran wanda rashin lafiyar ta ta zamo maka alkhairi to ma'aikacin jinya yana daga cikin abin da ya kamata ya sani kuma ya koya a yana daga cikin abin da ya kamata ma'aikacin jinya ya yi wa majinyaci shi ne ya zanto ya riƙe amanar addininsa ya rike amanar addinin majinyaci mun sani cewa addini addininmu na musulunci bai halatta a yi magani da abin da Allah ya haramta ba duk abin da Allah ya haramta shi to baya zama magani annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah khalaqa ad-da'a wad-dawa fatadawu wa la tadawu bi haram Allah ya halicci cuta da magani don haka ku nemi magani amma kada ku yi magani da haram kada ku riƙe haram ya zama shi ne abin da za ku magance cutar ku da shi wani hadisi ne Hassan Imamu Ahmad ya rawaito shi a cikin kitabul ashriba haka nan dolabi a cikin kitabul kuna daga Abu Darda akwai irinsa daga Ummi Salama wata daga cikin ‘ya'yanta ba ta da lafiya sai aka ce ta sabon mata tsimi nabiz wanda za a aje inabi ko aje dabino ya daɗe ya tsuma sosai to in ya tsuma sosai aka sha shi akan iya abu guma to kaga ya zama giya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk wani abin da za a sha ya bugar giya ce duk wata giya haramun ce ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram to sai ganta da nabi ta dauko a wani koko sai yake cewa wannan fa sai ta ce ya ta ce ba ta da lafiya aka ce in ba ta wannan sai annabi ya karya wannan koko ya barar da shi yake ce mata inna allaha lam yaj'al fi haramin shifaa inna allaha lam yaj'al fi haramin shifaa Allah bai sanya waraka a cikin haramun ba akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan mawqufan ala Ibn Abbas haka nan Imam Ahmad a cikin Kitabul Ashriba da At-Tabarani a cikin Al-Mujam al-Kabir da surwaito shi yana cewa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaykum Allah bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba haka nan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta dawo bi haramin wala bi khabis kada ku yi magani kada ku yi ku yi magani da abin da yake haramun ne ko kuma abin da yake najasa ce to kamata yayi ko wajibi ne akan kowane ma'aikacin jinya musamman likita da zai rubuta wa mara lafiya magani kai ya rubuta masa abin da ya san cewa a shari'anci haramun kai ya ce akwai wani magani amma ana haɗa shi da naman alade saboda haka ko ana hada shi da hajjin alade ko da wani abu kuma ya sani ya rubuta wa mara lafiya wannan ko ana ana amfani da da wani abu na giya a cikinsa saboda haka ka halatta masa ko ya ce a'a wannan cutar taka tana buƙatar kaɗan dinga shan giya amma kaɗan kaɗan ba da yawa ba wanda duk baya halatta saboda mai saboda addinin shi mara lafiyar wannan abin haramun ne watakila in ba dan shi likitan watakila ya kawo ba mara lafiyar ba zai kawo wannan aransa ba har yayi tunanin fadawa cikin wani abu na haram to amma jin cewa mai masa jinya shi ya baya gaya masa wannan shi kuma yana ga kamar ya shiga cikin wani tasko da yake buƙatar taimako ko ta halin kaka sai ya karɓi wannan shawarar tashi to ya kamata ma'aikacin jinya ya kula da lafiyar wato ya kula da amanar addinin wanda yake yake rashin lafiya kuma abu ne mai kyau kamar yanzu wannan kungiya ta iman ya zanto watakila ma suna da shi ban sani ba ya zama na akwai daura da za a rika tsarawa ma'aikata jinya wadda za ta ba su ilimi akan wasu al'amura da suka shafi rashin lafiya da marasa lafiya. Bara lafiya akwai hukunce-hukuncen tsahararsa, akwai hukunce-hukuncen sallarsa, akwai abin da ma ya shafi dukiyarsa kamar wasiya da sauransu. Duk ma'aikacin lafiya zai iya taka rawa sosai wajen yaga cewa mara lafiya ya kula da addininsa lokacin da yake cikin rashin lafiya. Ya yi ibada, sallah abin da ya shafi sallah ya zai yi tsarki a cikin yanayin lashin lafiyarsa ya zai yi sallah yaya zai yi duka wasu abubuwan da suka kama shi na addininsa idan babu ilimin a tare da su ma'aikata jiyan wanda ba za ta samu ba kuma haka bayan da muka ce shi ma'aikacin jinya ya kamata ya ɗauki aikinsa da yake yi na aikin jinya na hisbaci hisbaci wani abu ne da yake samun kusanci da Allah to saboda kaga akwai buƙatar a zanto akwai wannan wani lokaci hatta wasiya wannan wasiya da da da, wanda ya zo mutuwa yake yi an sanewa akwai hukunce hukuncen wasiya ba a yin wasiya ga wanda zai yi gado ba a wasiya sama da sama da sulusi ba za ka yi wasiya da dukkan sama da sulusi ba to ya kamata a ce duka waɗannan abubuwa ma'aikata jiya duk sun san su yayin da mutum ya zo yana gargara yana faɗa wasu abubuwa na wasiya a rika gyara masa idan ya yi wasiyar da bata dace ba lokacin da mai karatu yake buɗe karatunsa ya kawo aya fa man khafa bi musin jalafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alayh inna allaha ghafurur rahim ayar tana magana cewa yayin da kaga mai wasiya zai karkace zai kauce hanya yayi wani abu na zalunci cikin wasiyarsa sai ka gyara masa Allah ce babu laifi a cikin yin haka saboda haka sai kaga yayi wasiya ga wanda bai kamata yayi wasiya ba ko yayi wasiya ga wanda bai kamata ba kuma ya bar wanda ya kamata ga wani yana fama da babu ya masa wasiya wani kuma yana abin da babu ya ki masa wasiya wani kuma yana da shi ya yayi wasiya cewa a bashi to duk wannan abu ne mai kyau a ce akwai wannan akwai kyau da take yana da kyau mutum ya yi tsayaye aikinsa yadda ya dace yadda ya dace kyautata aiki wani abu ne wanda yake dabi'a ce ta dukkan wani musulmi a kowane aiki da zai yi Allah ya ce inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa inna Allah ma allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yudkhilahu Allah yana son bawan da zai yi abu kuma ya tsaya yi shi da kyau ya kyautata shi yana daga cikin kyautata aiki yayin da aka bujuro maka da kes ɗin da ka san baka sani ba kada ka ce za ka kutsa cikinsa ka tsaya ka ba da wato gudunmawarka a cikin abin da ka sani wani lokaci akan samu wuce iyaka a kawo wa likita kes da ba nashi ba a ɓangaren ba amma kuma ya ta ƙoƙari ya ce zai shiga ciki ya ba da wasu shawarwari ko ya ba da wasu abubuwa ƙarshe kuma abubuwa su zo su ƙara jabewa shi kuma marasa lafiya ya kamata ya san cewa wannan abin da wato likita yake ko ma'aikata jiya suke yi wani taimako ne kuma dukkan wanda zai taimaka maka yana buƙatar ka yi masa addu'a ka yi masa godiya ka girmama shi a cikin abin da yake yi na kyautatawa kada ya zanto ka riƙa masa kallon wani ma'aikaci ne gwamnati ta aje maka saboda haka dole ne ya yi maka aiki ba haka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'u aw fad'u lahu fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bihi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya muku alheri ya muku abin kirki to ku yi masa mukafa'a wato ku yi masa abin nan tukuici idan ba ku da abin da za ku yi masa tukuici da shi annabi ya ce ku yi masa addu'a ku yi masa addu'a har ku rika jin azurcin ku cewa kun yi masa kun yi masa tukuici akwai a cikin tirmidhi hadisin usama ibn zaid annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a ilayka ma'rufan man sana'a man sana'a ma'rufan fa qala li fa'ilihi man sana'a ilayhi ma'rufan suni'a ilayhi ma'rufan fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana' duk wanda wani zai masa abin alheri sannan ya ce da shi jazakallahu khairan ce to ya yabo yabo da ya kai matuƙa ya dace haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yashkuru Allah bal la yashkuru nas duk wanda ba zai gode wa mutane abin da suka abin nan ba to Allah subhanahu wataala ma ba zai gode wa Allah ba saboda haka yana da kyau mara lafiya ya zanto yana godiya yana kuma jin an taimake shi duk lokacin da ya zo gaban likita ba rika jin cewa shi wannan aiki aka ajiye shi ba saboda ka yana yin aikin da gwamnati ke biyan sa kai bane wannan ko kadan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba sannan ya tsaya ya saurari likita a lokacin da yake bashi shawarwari akan abin da ya kamata yayi kuma ya kyautata wa likitan zato saboda sautari sautari zaka ga cewa wato wani lokaci mara lafiya musamman in ya ga cewa likitan likitan sabo ne wato wani matashi ne sabo yanzu ya fara aikin likitan to sai ya ga kawai duk abin da zai masa shirme yake yi ba zai kyautata zaton cewa ai watakila ma shi yanzu ya zo da sababbin wato hanyoyi na harkar likitancin ba wanda watakila wanda da aka masa amfani da shi tsoho ne yanzu an gano ta hanya ma da shi wannan sabon likitan ya zo da ita to wannan yana da kyau shi ma mara lafiya ya kori da wannan sannan kamar yadda muka ce ya rika jin cewa mara lafiya a likita shi kawai tsari ne tsakaninsa da ubangiji amma ba shi yake ba da lafiya ba ana nuna mun lokaci ya yi tun ɗazu don haka a dunkule wajibi ne ma'aikata lafiya da waɗanda suke zuwa neman lafiya ya zanto akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu ya zato akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsu akwai kyakkyawan kyautata zato tsakaninsu akwai kyakkyawar nasiha a tsakaninsu wannan zai taimaka ya zato aikin da za a yi na kula da lafiya da jinya zai ba da samara wato sakamako mai kyau ina yi wa wannan kungiya ta iman fatan alkhairi da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh